cikin bayan sallah ne ko ana cikin babin wakutar sallah ne ko hadisi na nawa ne a babin hadisi na gaba da hamsin da hudu a to za ta shi na biyar hamsin da biyar shi na hamsin da hudu shi na abdullahi na abbasin don abdullahi na mas'udin to shi na hamsin da biyar fa shi ne abdullahi na mas'udin na hamsin da biyar to shi ne na to hadisi na shida to bismillah rahman rahim alhadisu salis hadisi na shida qala musannif mai wannan littafin maqdisi yace walahu ya fidda hadisi dai an abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi wato shi muslim ya fidda hadisi daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kare da gare shi kala Abdullahi Mas'udin ya ce, Habasal mushriku na Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam an salatu asir. Kafirai sun tsare manzo sallallahu Alaihi wasallama daga sallar la'asar. Wato, kula da kare harin da kafirai suka kawo ga Madina ya sa wannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai samu ya sallar la'asar ba hatta hamarratin shamsu har sai da rana ta yi jaja a wisfarar koko ta yi fatsi-fatsi faƙa rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce shagaluna anisalati lusula kafiran nan sun ɗauke mana hankali daga sallah wadda ita ce mafificiya a duk salloli salatul asr ita ce sallar asr mala allahu ajwafahum wa quburahum nar Allah ya cika cukkunansu da kaburburansu da wuta au hashallahu ajwabahum wa quburahum nar ko Allah ya cika cukkunansu da kaburburansu da wuta wannan hadisin malamai suka ce haka din ta faru ne kafin a saukar da sallar tsoro a sannan ba a saukar da magana cewa in musulmi suna cikin yaƙi ko suna tsoron abokan gaba ba liman ya iya raba jama'a gida biyu ya sallah da wannan wayannan kuma su tsaya su kare sannan in ya sallah raka ɗaya da su wayannan ɗin su tafi su je su kare wayancan wanda ba su ko raka ɗaya ba tare da liman su zo su sallaci raka ɗaya tare da liman nan gaba za a yi bayani cewa ita wato sallar tsoro an shar'anta ta ne a shekara ta biyar daga hijira wannan kuwa a mafi yawan ruwaya ya afku ne a shekara ta hudu tunda yakin ganuwa ta afku ne a shekara ta hudu daga hijira kuma wannan hadisin da yana nuna mana cewa ashe sallah mafificiya ita ce sallar la'asar wanda dai an faɗa a baya cewa akwai sabani da yawa tsakanin malamai a game da haka wacce ce sallah mafificiya ba wata sallah daga cikin sallolin nan da ba a samu wanda suka ce ita ce sallah mafificiya ba akwai wanda ma suka tafi akan cewa ai sallar wuturi ita ce sallah mafificiya akwai wanda suka tafi akan cewa sallar idi na karamar sallah ita ce sallah mafificiya akwai wanda suka tafi akan cewa sallar idi na babbar sallah ita ce sallah mafificiya to a dubbe akwai zantuka wajen zance goma sha da aka faɗa a baya kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa ashe daidai ne aiwa kafirai mummunan addu'a malamai da ba su ce shi kafiri mu'ayyane ka ɗau kafiri mu'ayyane ka ce za ka yi masa addu'a mummunan addu'a zai iya zamowa ba daidai ba saboda ba san abin da gaba za ta yi ba ta yiwu ya musulunta kai kuma gashi kai masa mummunan addu'a kaga kenan ya zamo an yi ba daidai ba kenan amma suka ce a yau ai da kai masa addu'a da mummunan addu'a akan cewa in ya mutu yana kafiri ne ba kana nufin cewa ko ya musulunta haka ya same shi ba a'a kana nufin in yana kafiri ashe addu'a ta ka ko da kuma yana a fili ba kamar akwai sharadi a cikin ta akwai sharadi a cikin ta to a wannan dai hadisin kenan wanda ya kunshi fa'idoji da dama wannan fa'idojin da aka kawo a nan ɗaya ce daga ciki akwai ruwa da ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda rana take ba a taɓa tsare ta akan wani ga wani ba saboda wani ba sai ko ga yusha ibn nur da nan da ya tafi zuwa baitul maqdis akwai ruwaya da ta zo cewa ai an tsare rana ga sayyidina ali wato an dawo da rana ga sayyidina ali an ce wata ran manzala sallallahu alaihi wasallam ya dora kansa akan cinye sayyidina ali sai ya zamo ana yi wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali bai sami dama tashi ba ya sallalla asar har sai da rana ta fadi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi bayan an gama wahayin ya ce ali ka yi sallah kuwa ali ya ce ban ba sai manzo Allah ya ce ya ubangiji haƙiƙa ali abin da ya biyayya ce gare ka biyayya ce ga manzon shi yasa ina roƙonka ka dawo masa da rana ita da tarwaito hadisin asma bintu maisin ta ce na ga ranar ta faɗi kuma na ganta ta sake dawowa bayan da har ta faɗi wato wato bayan ta riga ta faɗi akwai ruwaya da cewa shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo masa da rana bayan ta faɗi yanda sai Yusuf Nabhani yake faɗa ba'ad al-ghurubi shamsu adat azru'a والبدر حر على الجبال مسجع وقدل غمام صاحبا الناس آف وقاه من حر الجحيم سموما to wannan ne kenan alhadisu sabi hadisi na bakwai an abdullahi abbas an kawo daga abdullahi abbas radiyallahu anhuma Allah ƙara yadda a gare su qala yace a tamman nabiyu ko a tamman nabiyu sallallahu alaihi wasallama أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشاء من ذال صلى الله عليه وسلم يالين كالإشاء بيتبا حد ليسو سي فارج عمر سيدنا عمر يفتو فقال يتي الصلاة يا رسول الله يا رسول الله أي صلى يا كما تأتي أن يصلى ينزو رقد النساء والسبيا ماتا سنفار بيتي يا راقنانا سنفار بيتي فارج من ذال صلى الله عليه وسلم يفتو ورأسه يقدره alhali kansa yana digar da ruwa ya ƙulu manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashqa ala ummati in banda ba na so a ce na wahal da al'ummata aw alam nasi ko dan in banda ba na son wahal da mutane la'amartum bi hadhihi salati fi hadhihi sa'a da na umarce su su ringa yin sallan nan ta isha a wannan wakacin a wannan wakacin ashe ita isha a jinkirta ta yafi fiye da a yi ta a farko to wato a tama ya jinkirta ko ya shiga har wakacin da larabawa suke tatsan nono tatsan ragumansu to wato shi da hadisin ya kunshi fa'idoji daban-daban wato wannan yana cikin fa'idodin da ya kunsa cewa idan aka kawo umarni bisa yi dilaki to yana nuna wajabci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya ce laula an ashuka ala ummati la amartu a in ba dan kada matsawa al'umma ta ba da na umarce su da su dinga jike ta sallar nan sai kamar yanzu sai kuma wannan hadisi ya kunshi cewa ashe manzo sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi kamar wannan jinkirta isha din kamar ijtihadi ne nasu hadisin nan ya kunshi cewa in aka ga babba yayi wani abu to akwai damar a faɗakar da shi cewa to ai ko da kaza aka yi da yafi tun daga sayyidina Umar yawa manzo sallallahu alaihi wasallam magana akan cewa ya fi kyau a ce ai sallan nan yanzu ka a ci gaba da jinkirtawa nan gashi mata da yara ƙanana sun fara bacci sun fara bacci to a sai hadisi na alhadisun samin hadisi na takwas an aisha ta radiyallahu anha an karɓi daga sayyida Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzala ce idza qimatu salatu wa harar al-ashaw idan an yi iqamar sallah sai zama gashi an kawo abinci fabda wa bila sha'i to ku fara cin abincin kafin ku yi sallah wa ni umara nahwa kamar wannan hadisin ya zo daga abdullahi ibn umara irin wannan hadisi ma ya zo daga abdullahi umar wato wasu malaman suka ce da aka ce za ku yi mata salatu al'inta as-salatu ba wai lalle tana nuna istigraqi ba ba wai kowace sallar ba a'a ana nufin ko dai magarba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fabda ubil ashai abincin da ake ci da daddare ko shine larabawa suke kiransa asha'u abincin da ake ci da safe ko da rana ba sunansa a sha'u ba sunansa gada'u sunansa gada'u to a wato a nan ibnu arabi ya faɗa a sharhin da yawa muwaɗa shi ibnu arabi ya rubuta muwaɗa sharhohi daban-daban a ciki akwai babba akwai ƙarami matsakaice shine alkabas to a wannan kabas din yake fada cewa idan wani abu da sallah suka yi ta'arure ya zama akwai yalwa lokaci to manyan malamai suke cewa yana daga alamar cewa shi mutum mai fahimta ne a ga ya fara abin da yake gabansa kafin ya sallah wanda nan yadda aka fara fada da farko in fa ya zama akwai yalwa lokaci aka ce abin da yasa aka ce ya fara gabatar da abin da ke gabansa saboda in yayi ya gama to abin ya fita daga ransa in ya zo sallah sai ya zama zuciyarsa gaba daya ta dawo ga maganar sallah amma in ya tsaye da sallah alhali ga wani abu yana cin sa a rai yana sai ya zama sallar bai samu yadda ake bukata a ciki ba shi yasa aka ce ya gabatar da wannan abin da ke gaban nasa tun da daidai lokaci amma akwai wasu malamai da suka ce a ya fara sallah akwai ƙauli na uku ma wanda alkali iyar ya ruwaito a nan shine cewa idan abincin ɗan kaɗan ne to ya fara cin abincin amma idan mai yawa ne to ya fara sallah illa iyaka zahirin hadisin nan dai sai a ga yana nuna a koyaushe ma a fara da sallah ko da abincin a fara da abincin ko da abincin mai yawa ne ko da abincin mai yawa ne to akwai wasu daga malamai kamar wakilun jarra ɗaya daga cikin gaga malaman hadisi da ya ce idan abincin mai zafi ne ya zamo shi in aka ce da sanyi za a ce to yana lalacewa ko ya zamo gaba ɗaya ɗanɗanansa ya kau to a sannan sai a fara cin abincin kafin a sallar amma idan abincin mai sanyi ne wanda duk sanyinsa ma baya sawa ya lalace ko a ji ɗanɗanansa ya sauya to sai a fara yin sallar in ya so a ci abincin daga baya a nan dai ga umarni na cewa a fara sallah kafin a ci abinci to akwai wasu daga malamai su ne zahiriyawa da suka ce wannan umarnin fa na wajabci ne shi yasa su a wajensu idan an kawo abinci ga shi kuma gashin sallah ya yi to dole a fara cin abinci kafin a yi sallah shi yasa suna ganin ma in aka yi sallah sallah batacciya ce ka yi sallah ga abinci yana jiran ka a yi sallah nan batacciya ce ka fara cin abincin mana a wajen zahiri yawa amma sauran malamai suka ce ko kaɗan wannan umarnin na an so ne a wannan umarnin na an so ne kuma an ce magana akan magarba ne to hadisin ya zama hujja akan cewa ashe wakacin magarba yana da yalwa wakacin magarba muhutari yana da yalwa an sani misalan kama masabar malikawa akwai ruwaya biyu akwai ruwaya da tafi shuhura cewa wakacin muhutari na magarba kuntatacce ne yukaddaru bi fi'liha ba'da tasiri shurudiha min daharati hadathin wa khabathin wa satri auratin wa istiqbal qiblatin cewa a wakacin magarba muhtari bai huce yadda za a yi ta ba bayan an tabbatar da sharuɗa wanda wasu malaman suke cewa gaba ɗaya kenan bai fi rubu'in sa'a ba bai fi minti goma sha biyar ba daga sanda rana ta faɗi aka samu minti goma sha biyar ya huce in ji wannan malaman suka ce wakacin magarba muhutari ya fita to amma aka ce to ai kamar wannan hadisin rabi ne a kansu tunda an ce a fara cin abincin a yi sallah an san kuma zala sallallahu alaihi wasallam ba zai ce haka kawai a fidda sallah da gob- da gobacin ta muhutari ba to an san a masabar malikawa ma akwai ruwaya da cewa wakacin magarba muhutari yana kaiwa haɓuyen shafagi wato sai wakacin isha mutari ya shigo sannan wakacin magarba mukutari ya fita to alhamdulillah sai mu kwana nan mu tashi a hadisu tasi uku hadisi na tara to alhamdulillah Allah ba mu fahimta